الرحيم وصلى الله على النبي الكريم مم. باب ما يفعل بالمحتدر babi game da abin da ake aikatawa ga wanda an ka halarto ma mutuwa wanda mutuwa ta halarto ma to me ya kamata a yi mai waɗanne ayyuka ya kamata a yi wanda ya kai gargara kenan an kira shi muhtadari la'anna ajala huhtadara domin ajalinsa ya halarto ajali yana da ɓangarori biyu da farkonsa da ƙarshensa farkon ajalin mutum sadda an ka haife shi ƙarshensa sadda an ka karɓi rayuwa ta to yan ajalin mutum na ƙarshe ya halarto to ana kiransa muhtadar wanda an ka halarto ma ajalinsa to babi game da abin da za a aikatawa ga wanda an ka halarto ma ajalinsa wanda ya zo mutuwa kenan wafi gaslil mayit akwai bambanci tsakanin gusulu da gaslu ni a bambancinsu gusulu shine wanka yan an kawa gainin damma guslu wanka gaslu kuma wankewa wanke hannu wanke fuska wanke kafa wanke kaza wanke kaza shine gaslu wankewa guslu kuma wankan wafi gaslil mayiti da kuma babi game da wanke mamaci wanke shi ma'anar wanke shi a wanke mai jiki ne duka ko'ina wa kafanihi da kuma ya masa likafani wa tahnitihi da sanya masa turare bayan an gama ya masa wanka an so a sa turare ga jikinsa a sa turare ga likkafaninsa saboda iyaka kimar mutum in yana da rai da an zare rayuwa ba da daɗewa mutum zai fara wari ya kumbura amma an ka kyale shi yanzu ka ga kwari sun zo suna cinsa shi yasa an ka so da mutum ya mutu to a ɗaga shi sama a samu wani gado ko wani abu a zashi don da an bar shi nan yanzu kwari za su zo su kama cinsa shi ne yake takama da yana da rai to ga ƙarshen sanan shi ne wata hanit ya hanut turare da kuma sanya masa turare ga jikinsa da likafaninsa bayan ya mutu wa hamlihi da kuma yadda ake ɗaukarsa zuwa makabarta wa dafnihi da kuma turbuɗarsa yadda ake turbuɗewa waɗannan abubuwa su abin da wannan babin zai karantar abu nawa kenan ma yuf'al bil muhtadar abinda ake aikatawa ga wanda ajalinsa ya halarto daya gaslil mayyit da kuma yadda abinda yadda ake wanke mamaci biyu wa kafani da yi masa likafani uku wa tahnitihi da sanya masa turare hudu wa hamlihi da yadda ake daukar sa biyar wa dafnihi da yadda ake turbudarsa kaga abubuwa shidda kenan wannan babu zai karanta to Allah shi mana jagora wa yustahabbu ana so istiqbalul qiblati fuskantar alqibla bil muhtadar ga wanda mutuwa ta halarto ma wanda ajalinsa ya halarto to an so in yana yiwa a juyar da shi fuskantar da shi alqibla da fuskarsa da kirjinsa su fuskanci alqibla in yana yiwa kaga yace yustahabbu ba dole ba in bai yiwa kuma a kyale shi makasudi dai a cika da imani Allah ya samu cika da imani wa igmaduhu hakan ga an so rufe mishi idanu a rufe mai idanu idza qada in ya cika annabi sallallahu alaihi wasallama yace albasar yatba'ur ruha gani yana biyan rai rayuwar mumini in an cire ta sai ayi illiyin akai ta can illiyin yana can sama kafiri kuma yan an zare rayuwarsa sai a kai sijjin can ne su to na aji rayukan kafin rai shi kuma sijjin yana ƙasa shi yasa inda duk mumini zai mutuwa za ga ya mutu buɗi da idanu to sai annabi ya ce albasar ko albasar ya ci ba'un ruha gani yana biyan rai yan an ka zare ran mutum sai gani ya kama kallo ne ya kama kallo shi yasa za ka ga mumini ya mutu buɗe da idanu ya tutturo idanu haka yana kallo an yi sama da rayuwa ta shi kuma kafiri za ka ga ya mutu jicce wurin kallon rayuwa ta an yi ƙasa da ita shi ko sai ya mutu jicce yana daga cikin dalulu wanda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kwanci jicce tunda da yawa wasu cikin kwana ake zari rayuwa ta zaliyar cika sai a rayuwa ko? Allahu ya tawaffal an fusa hina mautiha wallaci lamta mutfi manamiha wayum su kullaci kada alai halmauta wayar sulul ukhra ila ajalin musamma har da zuwa ƙarshen ayat Allah shi yake karɓar rayukan mutane lokacin mutuwarsu wa ke kashewa Allah yaushe Allah ke kashewa in lokacin mutuwa in ajalin da an kaɗe goma ya yashi ba mai mutuwa sai ajalinsa ya yi don haka wanda ya ce sai na kashe ka sai ka tambaye shi ajalin ya cika halan ka zo can galawar mabuzu ka diba ajalin ya cika in bai zo ya diba ka ga maganar banza yake yana yawa makila ya riga ka mutuwa to ita wafal an fusa hina mawai wallaci lamta mutu wadda bata mutu ba kuma fi manamiha Allah yana karɓar rayukan mutane cikin bacci duk wanda ya bacci to an zare rayuwa me an ka bari numfashi kawai an ka bari rayuwa daban numfashi daban don haka shi ma kwana mutuwa ne an zare rayuwa fahim su kullati kada alaihal mauta sai Allah ya riƙe to ‘yan an zare rayuwa ka kayi bacci ko cikin bacci dama me a ajalin da an ka ɗebo aka la'akari da shi numfashi adadin numfashin da an ka ɗebo ma to kaga kana nan kana bacci an zare rayuwar kana numfashi numfashin yana nan yana ragewa sai ya zan cikin baccin nan kai numfashin karshe shikenan yanzu ba sai an mai da rayuwar ba ta tahi kenan shine wallati lam tamut fi manamiha fayum sakul lati qada alaiha halmauta sai ya rike rayuwar wanda an ka hukunta mu mutuwa wanda an hukunta mai ya mutu sai daga zare rayuwar cikin bacci sai a battace sai Allah ya rike wayar sulul ukhra wanda kuma ajalinta bai cika ba in lokacin halka aka yi sai a mai sai ya sako rayuwar sai ta dawo ma jikinka sai ka halka to kaga tunda ana mutuwa cikin bacci to shi yasa an ka hana kwanci jicce domin kada yan uwa su muna nama zato an zo an iskan ma jicce ka mutu jicce sai a dauka kafiri kake don kafirai suke mutuwa jicce wurin wurin be wurin kallon inda an kai da rayuwarsu shi yasa kwanci jicce haramun ne yaratun suna ƙanana in yaro na kwanci jici aka yi mai faɗa a saba mai da yaba kwanci jici to ina yake to shi ne cewa igimadu haka an so runce mai idanu idan ƙada in ya cika kaga ya mutu buɗe da idanu ko to sai a rufe mai idanu ya aka rufe idanun sai ka sa ruwa ga hannunka sai a zo ana jawo ga fata ana jawo ta ana jawo fata har to me hikimar rufe idanun in an ka bar shi haka nan buɗe da idanu wanda duk ya zo ya gani cikin wannan siffa ba ta da kyawun gani don haka to shi ne aka cewa an shahe shi kuna ji an ce an shahe shi ko yaushe aka shahe mutum in yan mutu to shi a shahe wat ba wai sun ɗauka huska ta aka shafa a'a wagga fatar ta aka jawo wa idon dai su rihe ya yi a iskan masu turu-turu da da ƙarya ta ƙari yanzu komi ba ka yawa kan ka sai an yi ba sai an kwantar suwa sai an juya suwa shi kenan da duk wata izza ta ƙari to wayu laƙanu la ilaha illallah kuma an so a laƙana mai la ilaha illallah inda almoti lokacin mutuwa menene laƙanawa yan an ka ga yayi nisa to sai cikin masu jinya sai wani ya kama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah abinda ake so in mai ilimi ne mai rabo in ya ji haka nan sai ya ɗauka to in ya ɗauka kai mai yi sai ka bari yana nan yana la ilaha illallah shi mara shi lafiya sai wani ya to wani ina da haka arjanci na ji dama to Allah ya bada lafiya ya ce amin kaga an yanke to in bai dawo mata ba kuma sai a koma yi abinda dai ake so ya ci gaba da yi don me don son aka yi ta zan ita ce kalmarsa ta ƙarshe domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda maganarsa ta ƙarshe ta zalla ilaha illallah zai shiga aljanna da haka ana son a cika da la ilaha illallah Allah ka samu cika da la ilaha illallah madalla sannan duk abin da mutum ya saba da shi sadda yana raye to insha Allah ta'ala da shi zai cika don haka a saba da la ilaha illallah a saba da maganganun kwarai don in cikawa tattaho ka ji sauƙin ɗauko ta wani ko duk yadda an yan kaya sau miliyan bai iya ɗauka harshen ya bushe don bai saba da ita ba sadda yana raye don haka Allah bai ba shi iko ya faɗe ta a gani to ga wata riwaya ta hadisin an ce yan an ka ce la ilaha illallah an ka yi ta faɗi bai faɗi ba babu lahi a ce wani ce la ilaha illallah a ce mai ya ce sai dai masu malikiya su ba su yadda da a ce mai ya ce ba ya ka dai a yi ɗai ya ɗauka in bai ɗauka ba a kyale shi amma ba a cewa ya ce to amma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma'amminsa abu talib ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha indallahi ya baba ce la ilaha illallah kalma daya wanda zan yi ma hujja da ita wurin Allah don haka ya halatta a ce me an dalilin malikiya sun ka ce wai inda dot mutuwa ta halarta mutum shedan zai zo inda yake wanda mutuwa ta halarta ma sai ya ce ka yadda da cewa ni ne abin bauta sai in cece ka kaga mumini kai tsaye zai cewa na ƙiya to ka ai karo da kun cece la ilaha illa ya ce mashi dan na ƙiya ku ɗauka da ku yake a cewa ni ka abu ya ɓaci da ce mai an kai ce la ilaha illa ya ce ya ƙiya to sai dai wannan mu gare mu hira ce cewa wai shaidan na halarta mutum in ya zo mutuwa don babu shi rubuci ga hadisi ya ka dai kalkalinsu ne kawai amma shi ce la ilaha illallah kwalan kwalan yake rubuci kuma ga hadisi sahihi to ana bari abin da ya tabbata ga abin da yake bai tabbata ba don haka ya halatta yan an ka ce mai la ilaha illallah bai karba ba an ka yi tacca bai karba babu laifi a ce wani ce la ilaha illallah babu laifi don abin da ake so ta zan ita ce kalmarsa ta ƙarshe don haka ashe kahin a kai ga ce mace tun da dai kana da masaniyar falalacika da la'ila da kaga mutuwa ta halarto ma kayi nisa to ci gaba da la'ilaha illallahunka mm shi yasa kaga yanzu yan ɗariƙa so na suka yi kwarai maganar da ni kwanaki ya karatu a targib cikin kitabun ni cewa waɗanda an riƙe da la'ilaha illallah su sun yi kurikunta sun ka ce na yabe su belle abu ya yabe haka ne su sun kashe sun yi kurikunta to abin da muka yi musu fata Allah ka ba su iko su tsare ƙa'idojinta to to idan yake su ‘yan izala ‘yan sun ka zanna ya kasu gardama ɗauku gardama ga abin da ba muhimmi ba ana iya awa uku ana gardama game da jalsatul istiraha sunna ce ko ba sunna ba ce dunkul hannu in za a tashi sunna ne ko ba sunna ba ne non issues waɗanda duk mustahabbai ne istiraha ga sallah ba cikin mi take mustahabbi ce kai sallah ka kare ba kai sallah istira ba mai cewa kai laifi balle ya ce babu sallarka to ita za a bata har a kai ga rayuka su baci akan jinsatul istira saboda rashin wayewa ta addini su ko suna can suna la ilaha illallah to Allah ya shiryar da mu to wa in qudira in an samu iko Allah an ya kuna ɗahiran akan shi mamacin wanda zai mutuwa al-muhtadar muna magana ne game da muhtarar ma yuf'al bil muhtadar ko madalla in an samu iko akan shi wanda an ka halarta mutuwa ya kuna ɗahiran ya kasance mai tsarki ga ainihin kansa wa ma alaihi ɗahiran abin da yake a kansa shi ma ya zama mai tsarki in an samu iko haka nan fa huwa hasan fa huwa ahsan shine mafi kyau jiki na ya zama mai tsalki abin da yake a kai ne me ma'anar wa ma alaihi abin da yake a kai ne na sutura abin da yake a kai ne na shimfiɗa duk sun shigo cikin ma alaihi in yana ya tomi a hikimar ya zama mai tsalki sutura ta yadda shimfiɗa ta ta zama mai tsalki saboda mala'iku za su halarto mai mala'iku mutane ne masu tsalki masu sun tsalki ba su sun ƙazamta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man akala min hadhihi shajara fala yaqrabanna musallana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam duk wanda ya ci wannan itaciya wace itaciya albasa ko tafarnuwa duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa fala ya karban na masallana kai ya kusanci masallacin mai tsaya gida ya salla an ɗauke mai kai ya zo ya cuta mu mutane don me saboda ba tare da mala'iku aka salla ba sai ce fa innal mala'ikata domin mala'iku ta ta'azza suna cutuwa mimma ya ta'azza minhu banu adam duk abin da yan adam ke cutuwa duk abin da ke cutar da yan adam yana cutar da mala'iku bai halatta ka cutar da mala'iku eh ina sigari eh shiga nari haka dattijai ka ce mata shiga nari a gani ka shawo shiga nari ka to kana kauri mm balle wanda ya sha daga balle wanda ya sha giya mutum guda ya sha burkutu in yayi magana duk masallacin ga yana gamewa bala'i ne Allah ya tsare mu da gare su to yace in an samu iko akan shi mamacin wanda mutuwa ta halarto mai kasance mai tsarki ga jikinsa wa ma alaihi ɗahiran abin da yake akansa na sutura haka abin da yake akansa na shimfiɗa su kasance mai tsarki fa huwa ahsan shine mafi kyau saboda mi saboda tarbin mala'iku da mala'iku zai hulɗa mala'iku kuma suna suna son tsabta kaga ashe tun da haka ne Allah ya ce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya allamuna ma taf'aluna akan ku akwai matsara ko su wane ne matsaran mala'iku waɗanda an kasa su tsare mu suna rubuta abin da muke aikatawa mai rubuta ayyukan alkhairi da mai rubuta ayyukan zunubi to tunda ashe akwai mala'iku tarin kuma annabi ya faɗa mana mala'iku ba su son kazamta duk abin da ke cutar da ɗan adam to kaga ya kamata kuma ka girmama su kullum ka zanna cikin tsafta eh don haka cutar da abokan zamanka su mala'ikun. wa yustahabbu kuma ana son Allah ya qarabahu ha'idun kada mai haila ta kusanto shi wala junubun haka mai janaba kada su yi kusa gare shi saboda me saboda su malaman malikiya sun dauki hailar janaba kazanta shi yasa sun kace in mutum mace na da haila ko mutum na da janaba ba su taba qur'ani ba su karatun ƙur'ani ba su shiga masallaci ba su kaza ba su kaza amma hadisi sahihi annabi ya tabbatar muna innal mu'mina la yanjusu eh wankan da an ka shar'anta gare su an shar'anta shi ne kawai ta abudan ba wai don wata najasa ba mai tsalki ne min nuna muna haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam mata ne in suna al'ada sai ya umurce su daura gyauto sai ya kwana mayafi guda da su kuma ya taba ko'ina na jikinsu ga abin da bakin cibiya zuwa sama shi jikinta mai tsalki ne kenan sannan wata rana ya ce ma aisha ta shiga ta ɗauko mai kafet cikin masallaci ta ce haila ta kai ta haila ki ba ga hannunki take ba ta shiga tana mai haila ta shiga masallaci ta ɗauko kafet ta hito ya haɗu da abu huraira abu huraira na da janaba sai ya sulale an ka jima ya zo annabi ya ce mai na gane ka ɗazu ka sulale ya ce i lokacin yana da janaba na kyamace in haɗu da kai bani da tsalki sai annabi ya ce mai subhanallah innal mu'mina la yanjusu tsarki ya tabbatar ma Allah ta ta'ajjubi ai mu'mini bai bai najastuwa ashe kenan mai janaba ba najasa bane sabani da sun ka dauka sun ka dauka ko da zuwa kai in kana da janaba shikenan to wahin sun najasta wannan da hauka ce tsalki ne don haka mai jana bai cin abinci bai kaza bai kaza bai kaza don hauka ce sannan ya nuna ana zama da janaba ko ba a zama to ga abu hurara da janaba yana yawo cikin garin madina har ya haɗu da annabi kuma annabi ce mai don mi ka zanna da janaba ka kai yi wanka ba to mai ta'alima ya ce zama da janaba yana haifar da talauci duk wannan magana ta kamar barin yanar gizo-gizo ga gida yana haifar da talauci share da daddare yana haifar da talauci waɗanda suna haifar da talauci wadda ya ce ta mu tafi don haka da janaba da haila ba don mutum na da su ba shi ya nuna najasa ba ne ba najasa ba ne iyaka dai shi jinin shi an najasa jinin na haila shi an najasa to inda ya taba kaga shi ma ya zan najasa shi yasa an ka haramtar da amfani da wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tadhilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tadahharna fatuhunna min haythu amarakumullah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin shi jinnin shine cuta cuta kaga ba ma najasa Allah kira cuta Allah kira shi me azama ne cuta don najasa daban cuta daban najasa ba ko ce najasa a cuta ba madalla amma cuta ma'ana in kuna saduwa da mata lokacin suke haila akwai every possibility cuta ta kama ku don jinin cuta ne shi an ma'ana to kaga tunda yana cuta sai ya zan najasa eh sai a yi kiyasin jinin biki a kai ne to yana yake amma shi jinin istihala da yake na rashin lafiya na kaga ba shi ba cuta bane ba baya hana komai to shi ne ya ce wa yustahabba ana son Allah ya karba wuha idon kada mace mai haila ta kusanto shi shi almuhtadaru wala junuban haka mutum mai janaba kada ya kusanto shi saboda me saboda kaga waɗannan ga malikiya ba su da tsaliki to ga mala'iku kuma tafi inda yake zai yi hulɗa ne da mala'iku waɗanda su ko suna son tsabta suna son tsaliki wa arkhasa ba'dul ulama'i wani da cikin malamai yayi rangwame fil qira'ati ga yin karatu inda ra'sihi rangon kai ne sai a taho gon kai ne shi al-muhtadaru sai ayi karatu bi surati yasin a karanta surati yasin wallam yakun zalika inda malikin amran ma'mulan bihi sai dai karatun qur'ani ko ba yasin ba wallam yakun zalika wannan bai kasance inda malikin gun imamu malik amran al'amari ma'amulan bi da ake aiki da shi ba amma shi malik bai ga nayin dacewar yin haka nan kuma shi addaidai domin hadisin da an karwaito ikirawu inda mautakum yasin mun yi cikin bulugul maram ku karanta yasin gun mamatan ku hadisi ne da ifi bai inganta ba don haka ba abin da ya tabbata cewa ana karanta ma wanda mutuwa ta halarto mu wani abu ba wani abu da za a karanta mai na qur'ani Shehu Usman ya kawo cikin Ihya Sunna da wasu littafai na shi. Yace to ɗan an ka karanta mai an an ka zo karatun Qur'ani an ka karanta wata aya wadda bai aiki da ita ba bata zama hujja gare shi ba. Bata zama hujja akai ne ba. Don haka mai son karatu yayi karatu Qur'ani sanda yake da rai. Mun yi cikin Riyadus Salihina wani sahabi Amr ibn al-As ne Amr ibn al-As yayi wasiya yace in ya mutu to a tsaya nan gun kabari ne a karanta mai ƙur'ani gwargwadon abin da ake so kira kuma a gyara naman ta a yi kyauta da shi yana cikin da yadda sali ne mun shi amma shi ma bai inganta ba babu wani abu da ya inganta ana karanta mamaci alƙur'ani ya yi ƙoƙari ya karanta su da yake raye to matafi sauran ayyuka kuma da ake yi kamar a yi azumi ko a yi wani aiki da na addini a ce an kai an ba mamaci na fila kamar karatun ƙur'ani an ba mamaci lada shin ladan nan na kai ga mamaci ko ba ta kaiwa mafi ingancin zance ba ta kaiwa kai da kai kai za'a ba wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa are kai da ka karanta ƙur'anin ko kai yi sallar ko kai yi azumin kai za a ba al'ada ba mamaci ba amma ‘yan uwa ne waliye ne shi mamaci in sun kai sadaka da kuɗi ko sun ka aikata wani aikin alkhairi kamar su gina masallaci ko makarantar islamiyya ko hanya ko rijiya ko wani abu dai su yi dedicatin ɗin lada gare shi to za a kai mai lada amma aikin ibada irin sallah irin azumi da sauransu a yi a ce a ba mamaci lada ba a ba shi kai dai za a ba ya kokari ya yi abi na sadda yake da rai amma eh addu'a a kware ko addu'a ita an ka nema ba abin da ke amfanar mamaci kamar addu'a ko kuɗin an ka yi sadaka da suna ce ai suna kaiwa ko da ibada da yawa ga ibada tsintsa kamar sallah ko azumi ko karatun qur'ani su an ka ce ba a bashi sai dai kai a rubuta ma kai da kai amma yanzu in ka ɗebi kuɗi dubu guda ko miliyan guda ka ba su a sadaka a kan babanka ko mamanka za a kai musu lada amma shi ma magadansu magadansu ko ka gina rijiya ko bohol ka ce ka yi wa kafinta ga babanka ko mamanka za a kai musu lada to yana yake don haka ba a karatun suratu yasin ko komi ma na ƙur'ani ba a karantawa inda mamaci bai inganta ba to yana yake wala ba asabil bukai babu laifi da yin kuka biddumu da hawaye hina idan lokacin nan lokacin da mutuwa ta halarto mai an ga yayi nisa da bayan ya cika duka babu laifi a yi kuka lokacin da ɗanɗan annabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim dan dan koyan gata ya mariya da yayi nisa an ka faɗa ma annabi sai ya tahi da shi da yan rakiya sun ka zo an ka ɗauko yaron ya ga rayuwar yaron ta kai ta dawo sai galla ta faɗo mai wata tambayo sai cikin yan rakiya ta yace manzo Allah ba kai ka hana mana kuka ba yace a ai wannan rahama tausayi ne tausayi ne yace al-aynu al-aynu tadma'u wal qalbu yahzanu wala naqulu illa ma yurdi illa ma yurdi rabbuna taba illa ma yurdi rabbana tabaraka wa ta'ala ijjiya tana zubar da hawaye zuciya tana bakin ciki amma ba mu hadin komai sai abin da ke yadda da ubangiji wa inna allahi raqika ya ibrahim lam hazunun muna bakin cikin rabuwa da kai ya ibrahim dan ka gani galla kuka wanga na hawaye bai da illa abinda an ka hana wayo ni Allah na bani na lalace da maganganun na jahiliya kuka mai sauti shi an ka hana yana daga cikin ayyukan jahiliya to ina yake to ina yake yace wala ba asbabu lahi bil bukai da yin kuka bil dumu'i da hawaye ne idan lokacin nan in an kai kuka da hawaye akan rabuwa da dan uwa ko masoyi wannan babu illa tausayi ne wa husnu ta'azzi amma dai maimakon kuka kyakkyawan ta'aziyya wa tasabbur da ban hankuri ajmal shine mafi kyawu daga kukan kyakkyawan ta'aziyya me ta'aziyya kalmar da za ka faɗi wadda in musiba ta samu mutum ko ba mutuwa ba ko wace irin musiba ba sai ga mutuwa ɗaya aka ta'aziyya ba yanzu mota ta ta faɗi ko yayi gobara ba ana zuwa ba jaje to me an kai mai da larabci me sunan jaje da larabci ta'aziyya kalmomin da za a faɗi na ba wanda musiba ta samu a bashi hankuri a ƙarfafa shi kada wannan abu ya raunana shi shine ta'aziyya da mutuwa da sauran duk musiba ana yansu yace husnu ta'azi kyakkyawan ta'aziyya in mutuwa ce Allah ya gafarta mai Allah ya mishi rahama a wane ai muna dan muhammai in Allah ya so ayyukan da ya kawo addini a irin yadda ya tafiyar da rayuwa tai to kaga sai ka ji daɗi dama abin da aka kukan zuwa lahira mi za a iskan ma to amma duk wanda ya san zai iskan ma alheri wa ka fatan ma ya yi karhe tara na sahi garin ga hausa ka ce wanda duka tsoron kira ya yi laifi in baka yi laifi ba kana gudu a kire ka to duk munki munkin da muka yi na zuwa lahira saboda mun san ba mu shakka gaskiya ba shi yasa tunda yanzu Najeriya ma wacce riba mun ka samu ga zamanta to amma kuma saboda kuma an ƙi kuma tsayawa a yi abin da ya dace Allah ya shirya shi mu kasan ɗan Najeriya ya kuma a sashi wuta shi a 2-0 daɗi da yawan ga mummance da abin da aka ce ma daɗi iyaka dai struggling for survival shi na yan Najeriya a dai rayu daidai da abincin da haka ci ba wanda rayuwarka ka so na haka ci ba ka dai cin ka mutu suturar da haka sa ba wanda ya kamata ka sata ba ya ka dai a sa a rufe tsiraici tun da baka ta yazin da to shi ɗaya na duk rayuwar ɗan najeriya ma ne ta mafi yawansu to da wani dalili saboda allah ya gammana da miyagun shugabanni to tun da abin ga ya shafi shugabanci kuma babu yadda muka yi sai shugabancin ga sai an yi shi ashe kenan sai mu tashi mu bi hanya ta zaɓen shugabanni na kirki maganar mutum ya baka dubu biyu ka jiha mai ƙuri'a ka san ba ni kirki na bar rashin sanin ciwon kai na mun sha haɗi in ya baka an sha abin ka tun da ba biyar ka ya kai shamarin jiha ƙuri'a ba kuma ko rantsuwa an ka baka da ƙur'ani ranciya mata ya kai ka jiha ƙuri'a kullu sharɗin laysa fi kitabillahi wa laysa bi sharɗin wa in kana mai ata shurudin ba haka annabi ya ce ba duk sharɗin da bai cikin littafin Allah ba sharɗi na ba in ko ya kai ɗari don haka ko ya ka rance rance ka amshi kuɗin ka amma in ka zo ka jiwa mutumin kirki akwai inda shari'a ta yadda mutum kasan na banza na ka jiwa mai ƙuri'a ka sashe shugabanci da aka shi wannan rantsuwar banza ta ko ka fara ba ta da ka ba can da rantsuwa ta yi to ina yake amma dai rashin sanin ciwon ka yana da cin amana kasan mutum ba na kirki na ba wancan ya shi dama dama ka zaɓi wanga don ya ba kuɗi ko don yana kusa gare ka ko don kana ganin in ya ci kila za ka ɗan samu wani abu ba ka la'akari da al'umma ba ka la'akari da addini to shi an matsalar da muka fuskanta kowa maslaha kai ne kawai yake dibi ba ta al'umma ko ta addini ba ana dibin misali na addini ko na al'umma wasu kan ai ba sai an ce ma bai kamata a jiwa musu ƙuri'a ba to Allah ya shirya da mu to kaga tun wurin sawa kuma kalli duk waɗanda an kasa waɗanda ba a so na kun wace jam'iyya mu dai Najeriya ai yanzu kamar two party system akai ko daga PDP sai APC saura duk yan bai shanu ciri ɗaya na yan abin sarki a shamiya to to diba da apc da pdp ko waɗanne mutanen su sun yi kuka yanzu na ji saurari profesa mansur sakkwato bayan an gama firamare ya ce to ina mahu zagin mallamai cewa mallamai sun kawo musu suna sa zaɓen wani ya ce ga jam'iyyoyi duka sun yi firamare duk sun tsaye da 'yan takara da na shugaban ƙasa da na gwamnoni ya ce bai san jam'iyya guda da ta tuntuɓi mallamai ko da da neman shawarar suwa kuka ba mu shawara musa ba ya ce to yanzu kuma waɗannan mutane iyaka in mallami ya ga wanda ya dace ya ce a zaɓi wani gobe sai in yayi ba dai sai a liƙe mai kuna jawo mana shi ce babu adalci yanzu gashi an yi an ƙare ko shawarar mu ba a biɗa ba iyaka yanzu ba an tsaishe su ba dole dai gudansu zai yi sai ka diba cikinsu wasu yan dama-dama sai ka ce wani ya yi dama-dama to shi kai ka jawo mana shi fi sabi lillahi ana ce kai ka jawo shi inda kai ka jawa ba shi za ka jawa ba ai amma saboda rashin to ina su belle abu ku da ce mu zaɓi wa ne to kakka koma zaɓi mun ce ka zaɓe shi kakka koma zaɓen kowa zaman nan ka tun da mallar sun kuwa samaki kuma bayan duk sun gama su ma mallama akwai rashin sanin ciwon kai yan siyasa ga iyakar ku da su koyi musu kamfen da kun ƙara kamfen shi kenan sun gama da ku ganin ku sun kai game fuska su kai ga mallamin ganin goma yanzu mai kawo shi don ba su yin gaskiya don haka ba sun ku taho ku ga rashin gaskiya to Allah ya shirya da mu ni shawara guda nika ba yan Najeriya kaga yanzu muna da sauran watanni wajen kusan wata bakwai kafin a yi zabe ko muna da isasshen lokaci mu tahi tsaye mu yi amfani da wannan lokacin da ya rage a zaɓe mu koma ma Allah mu roƙi Allah Allah ka zaɓa mana waɗanda zaɓen zai zama alkhairi gare mu daga ƙasar mu ya hi kumfan baki sai wani sai wani su tunda mun yi ta cewa sai wani ya zo ya ba mu kunya ya nuna bai an ce sai shi ashe bai isa ba yanzu mutuwar da an kai da kari da yanzu wa'annan mutu wurin murnar Buhari ya shi 2015 inda ana inda ana sun ka dawo ko mun ka taicin mun ka ba su labarin ga Buhari wani ya ce Allah ya sa ka su karyata mu to in mun ka faɗa musu sai wala karyata mu kai yanzu nan mutu ba su mutu gaban zaba wurin murna Buhari ya ci zabe an kai ta mutuwa gare su kowa an kai ta rali saboda to ga inda murna ta koma mana nan ta koma ciki zaben da babu har bai mulki wallahi hai mulki ne gara babu da shi ko ujukku da ya haddasa yaƙi an kai yaƙin biafra an kashe kusan miliyan guda wallahi bai ci amanin najeriya irin wanda buhari ya ci amanin najeriya ba kaji ya kama da su da shi da mutane ne allah ka isa muna gare su da gangan sun kai don haka ba kuskure balle a ce mu yafe musu ni da yan kowa ya hake na yin ban yafe nau ba allah ka isa muna to allah ka zaɓen mana shugabanni na gari ba irin buhari ba duk irin buhari allah ka ka koma ba mu shi wa husnu ta'azzi kyakkyawan ta'aziyya wa tasabbur da kuma ban hankuri ajmal ya fi kyawo a yi mai shi maimakon kuka a ta a yi mai ta'aziyya a ƙarfafa shi a faɗa mai maganganu masu ƙarfafa shi da kuma ba shi hankuri a yi hankuri hanya ta ta kowa kowa sai ya mutu kullu nafsin za'iqatul maut don haka a yi hankuri to yahi liman istata ga wanda ya samu iko wayunha ana hani an surahi daga kyallowa wanne ya hada jini ne kyallowa wayo ni Allah a daga murya a yi ƙara shine surah niyaha kuma jini ne irin yadda mai rashin lahiya ke shine niyaha jini ne kuka mai kyallowa da mai jini ne ma'ana duk dai wanda adda sauti wurin mutuwa to an hana shi jahiliya ce haramun ne yana daga cikin kaba'irori walaysa fi guslil mayyit haddun to yanzu mun kare ma yuf'al bil muhtadari kun ji abin da ya kamata awa wanda mutuwa ta halarta mako to yanzu sai guslul mayyit walaysa fi guslil mayyit haddun haddun iyaka walaysa bai zamo bi fi guslil mayyit gawa mamaci wanka wannan hadisai ne ingantattu yake wa raddi kai tsaye kamar hadisin ummu atiya lokacin da zainab diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu su ummu atiya su ne mata wanka annabi ya shigo yace igisilna ha thalathan aw khamsan aw sab'an ku yi mata wanka ko biyar ko uku ko biyar ko bakwai duk da kun ha gani to shine yake wa raddi babu iyaka annabi ya sa ko da yake to shi ma annabi bai iyakance ba ko yace ku yi mata wanka uku ko biyar ko bakwai ko ma duk abin da kun ha gani to shi kenan ya yi duk abin da kuma makasudi dai duk wankan da za a mamaci ya zan mara ko uku ko biyar ko bakwai mara kaga ashe ba dole ba wanka guda aka wa mamaci ba sai a samu ruwa masu kyawu a yi mai wanka irin wankan janaba a wanke shi ko ina ɗaya kenan to sai a samu ruwa sai a samu magariya a karkada me a hikimar sa magariya cikin ruwa matsayin sabulu take in karkada ta za ta yi kumfa sannan tana hana kumburi shi a hikimat saurin kumburewa da mutum kai ba an zara rayuwa in an ka samu magariya bai saurin kumburewa a gama mai lalura to sai a samu ruwa sai a sa magariya a karkada sai a yi mai wanka shi a matsayin sabulu sannan na uku sai a samu ruwa sai a samu turare a zuba cikin ruwan a yi mai wanka da su shi ko saboda hana wari da cikin nan take dan adam ya fara wari kin nan da kaka ɗauka awa guda ka wanke ka shafa mai ka yi ka shafa wanga ka shafa wanga ba ta lokaci ana zari rayuwa ya koma ya koma gawa da an ba da lokaci sai wari ka gani to shi ne to yace babu walaysa fi guslil mayyit haddun haddun iyaka walaysa bai zama fi guslil mayyit ga mamaci wanka ba a iyakance ga adadin wankan da za a yi mai ba walakin sai dai yunqa za a tsarkake shi wa yi gassalu a wanke shi witiran witiri duk da ko wanka nawa za a yi mai ya zan witiri sannan makasudin wankan domin a tsarkake shi kuma a yi mishi wanka a tsarkake jikinsa duk inda wata ƙazanta take a ɗebe bima'in a yi mai wanka da ruwa wa sidirin da magariya wayuj alifil akhira ana sanyawa ga wankan ƙarshe kafur turaren kafur aw shay'an min kafurin ko wani abu na turaren kafur in turaren kafur in duk dai turaren da ya samu a da yasa turare yaya za a yi na farko sai a ɗebi ruwa masu tsafta sai a yi mai wanka da su na biyu sai a ɗebi ruwa sai a sa magariya shin maga san sami aka sawa ko gari san sami aka sawa ko sai a karkaɗa sai kumfa sai a yi mai wanka da shi shi a matsayin sabulu to sannan na uku shi ko sai a sa turare to yana yake watustaru auratuhu akwai wata banna da ake yi yanzu yan an ka zuwa gawa wanka sai kaga yan uwa ne duk sun koma sun zanna ba daidai bane duk wanda bai wani aiki na wankan nan bai kamata ya tsaya wurin ba al'aura ta wurin wankan zane an sa zane an rai al'aura ta amma wurin wankewa sai zane ya kwace al'aura ta to kuma ga mutane ba ku tona mai asiri ba duk wanda bai aikin komi wurin wa mamaci wanka a koma ɗaya wai kai na ɗan uwa to in kana in ɗan uwa ne kake mai dan mai rayuwa don haka duk wanda bai taimakawa ga yin wanka bai kamata ya zanna cikin ɗakin da aka yi mai wanka ba gudun masu wankan da yawa suka samun kuskure al'aurar ta bayyana to ga jama'a kuma sun taru cikin ɗaki to kowa sun yaka ya nuna shi wata ciyana don haka ya koma ya zanna cikin inda aka wanka to ya ce wato staro aurato in an zo wa gawa wanka ana rufe al'aurarsa ba tuɓe shi za a yi tsirara a yi mai wanka ba a za a rufe shi da zane to sai a hankaɗa zane ana mai zuba ruwa wani na wankewa ana wankewa ana zuba ruwa ana wankewa ƙarshen ba tare da an buɗe al'aurarsa ba wala tuqallama azfaru kun ba a yanke kumbarsa wazo ce sai an tsaya an yanke ma kumba an yi ma aski an yi macita an yi mata kitso da sauran nan duk iya kwati mata ne shafin kwalli da gundun taɓarya waɗannan zai an kwalfo shi ne wala tuƙallama azwaru ba a yanke ƙumbarsa wala yi hulaku sha'aru ba a aski gashinsa a ce sai an yi mai aski a yi niyya ɗaya a yi mai wanka a yi mai lakafa a yi mai sallah a kai shi gida ne shi kenan an huta kamar yadda annabi ya yi umarni sallallahu alaihi wasallam yace asri'u bil janaza fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa zalika fa sharrun tad'unahu an riqabikum ku yi gaugawa ga jana'iza in an ka ce gaugawa a yi aiki biri biri biri biri ba a da zarar mutum ya mutu ka a tsaya cewa yan uwa ne suna yabu sai sun tawo in sun fito miza su yi a yi niyya da zarar ya cika to a yi niyya a yi mai wanka a yi mai likafani ka a tsaya jiran kowa to ai akwai waɗanda aka jira mutum ya mutu yanzu da sahi an ce an sa jana'iza sha biyun rana ko da azuhur da wani dalili da wani dalili wasu yan uwa gari suna abuja akwai jirgi za su biyo jirgi to in jirgin an kai kansilin ha cutar da gawa ne barin ta haka nan da zaran mutum ya mutu ai niyya ɗaya ba garin musulmi na buga masu yi mai sallah nan ko wani annabi aka jira wanda in ya zo ya addu'a shi Allah na ansa addu'a ta sannan kuma ko haka ne in ba ko bayan an rufe shi ba addu'a to ya to ya addu'a can ma in ya tsaya ya addu'a ai Allah ya jiya don haka babu dalilin cewa a tsaya jiran wani ba a jiran kowa wurin gawa da yake yanzu an mai da komi siyasa son aka yi sai su 'yan siyasa sun taho 'yan siyasa wani gobe siyasa na share ɗai ce kattin banza ne mai yanzu ma mushrikai ne tun da tsahe-tsahe suke yi inda boka yi ta wasu mai amfaninta don haka abai abin gan annabi ya ce a yi gaugawa da gawa a yi mata wanka a yi mata likkafani a yi mata sallah ta turbuɗi fa in ta kusali hata in gawa ta zan ta kirki ce fa khairun tuqaddimuna ila alheri ne inda za ku kai ta yahi na inda za ta bari to ne ku kai ta ga alheri wa in ta kusiwa zalika in ta zan ba ta kirki bace to fa sharrun sheri ne ta da unahu an riga kuke dauke shi daga wayoyin ku to kai can ya iskan ma abin da ya aikata kun huta na haka babu dalilin danga mutum ya mutu yau a ce sai gobe da azuhur za a yi mai jana'iza ko ko ya mutu da sa'a a ce sai da azuhur ko sai da la'asar ko sai karhe kaza waɗannan duk ba su da kyawu to ina yake wayo usaru baɗanhu ana matsa cikinsa asaran rafiƙan matsa mai sauƙi in akwai wani ɗan guntun tutu nan ya hito a wanke ya fi sai an yi mai likafani a sa tutu ya hito to sai a ɗan mamaci cikinsa kaɗan amma ba matsa mai yace rafiƙan da sauƙi a ɗan mamatsa haka wa in wudda'a yan an yi mai alwala wa du'a salati irin alwallar sallah lokacin da an ka zo ya mai wanka fa hasanun abu ne mai kyau ai mai alwala irin alwallar sallah wale su bi wajibin amma dai ba wajibi ba ne abinda an wajibi dai a wanke mai jikinsa duka ko ina a wanke wayu ƙulabu ana juya shi lijambi ga sashin jiki ne filgusli ga wanka wayu ƙulabu a juya shi lijambi ga sashin jiki ne filgusli ga wankan a hasan ya fi kyawu to ya aka wa mamaci wanka sai a aje shi hakan ga gefen jiki ne sai a wanki wanga ɓare to sai a juya sai a wanki wanga ɓare ya fi kyawu ya ce wa in ujilisa amma 'yan an zaunar da shi wasu kuma sai su tada gawar zaune sai a yi mata wanka to fadhalika wasu'un shi ma halal ne amma dai wancan ya fi kyau a juyar da shi a bashi kwance a wanke wanga bare a juyar da shi a wanke wancan bare wala ba'asa babu laifi bi gasli ahadin zawjayn ɗayan ma'aurata biyu ya wanke sahibahu aboki nai min gaira daruratin koda babu lalura mutum ya mutu mata ta ko mata ne su yi mai wanka babu laifi shi ma ya kyau ita ta mutu mijinta ya mata wanka ya fi kyau amma abin da an ka al'adanta namiji in yan mutu maza yan uwa ka yan uwa ne kai mai wanka mace in ta mutu mata yan uwanta kai mai wanka sannan gawa haƙƙin wace ce haƙƙin yan uwa ne gawa haƙƙin yan uwa ne da wanka sai dai sallah shi ko haƙƙin shugaba ne shugaba shi kai mai sallah amma duk sauran takalifin gawa haƙƙin yan uwa ne tunda bakin yi mai wanka yi mai likkafani sashi kabari da sauransu don haƙin magada don haƙin magada ne ma sai haga wuta ne an yi kowa salo in an ka zo makabarta kowa sai ya kawo tashi shawara kuma in an ka ce abin nan da ka ce a yi cikin wani littafi ba mai yawan su jahilai na ba karanta ya ka dai salo ɗaya na a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza iyaka an ka ɗauko mutum an kawo makabarta kasan dai duk ko kaka an kai da turbuɗe shi za a yi to ba a bar kowa sai ya kawo tashi a yi kaza a yi kaza kuma wanda ba ɗauki tashi ba an yi mai laifi ya yi fushi kuma ba a kan basira suka yi don ba bayyawan su masu ɗumman nan ba malamai ba ne sai a zo a yi kane kane to Allah ya shiryar da mu to shi ne ya ce babu laifi ɗayan ma'aurata biyu yawa abokinsa wanka ko da babu lalura wasu sun ce in akwai lalura ba shi ne mai risala ya ce min gari ko da babu lalura kamar yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha da zaki riga ni mutuwa da sai in yi miki wanka in yi miki likafani in yi miki sallah mm a gani wal mar'atu tamutu fi safar mace in ta mutu cikin halin tafiya la nisa a ma'aha babu mata tare da ita duk abokanta yadda maza ne ta mutu ya za a yi wala muharrama kuma babu muharrami minar rijali da cikin maza to ya za a yi to faliyan mim rajulun sai a samu wani namiji shi mata taimama wajhaha ga fuskar ta wakaffai da tahunan ta dai bai halatta namiji ya mata wanka ba mace ko ta mutu musiba ce ga namiji ko ta mutu mm to ina ga in tana da rai da akwai anniya don matan da ba naku ba ku yi nesa da nesa da su abu biyu ba su da aminci da kuɗi da mata duk mai son mutunci to ya nesa da su waɗanda ba nashi ba ai ai ajin mota ai abokiya ta ta ai makwacciyar mu ce shi yan mu guda wannan duk ba dalili bane dai ba matakka ba ko muharramakka to in nesa da nesa da ita haka kuɗi matukan ba naka na ba to ya nesa da nesa da su waɗannan biyu babu abin da ke zubar da mutuncin mai mutunci kamar su da duk girman ka ya faɗi an ka samu matsala da an ka yi makes da mata to girman ka ya zube haka sadda duk kai rashin gaskiya ta kuɗi an ka yi ma abin ga yaya saboda kuɗi girman ka ya zube duk mai mutunci to ya kama kai ne ga biyun ga inda ba national to Allah ya shiryar da mu to ina yake yace mace in ta mutu cikin halin tafiya babu mata tare da ita kuma babu wani muharrami in akwai mata sai su yi mata wanka shine shari'a to in babu mata in akwai muharraminta sai shi mata wanka shi muharraminta to ya zan babu mata ‘yan uwanta babu muharrami da cikin maza, to sai a samu wani namiji ajanabi sai shi mata taimama ga fuskarta da tafukanta kawai, sai a yi mata likawani a turbuɗe ta, amma kada maza su yi mata wanka, musiba ce. Walau kana limayyitu rajulan da mamacin ya kasance namiji ne, shi kuma yan mutu cikin gargin mata, don mata ne shi ɗaya an namiji sai yan mutu cikinsu, to yammaman nisa'u shi ma mata sai su yi taimama wajahu ga fuskarsa waya daihi da hannuwansa biyu ilal mirfaqai na zuwa ga murafaqai in lam yakun ma'ahunna rajulun in namiji bai kasance tare da su matan ba yugassiluhu da ke yi mai wanka wallam ra'atun hakan ga babu wata mace min muharrimi da cikin muharramansa in akwai mace muharrama tashi sai ta yi mai wanka kamar yadda ita ma in akwai wani namiji muharrami sai shi ma amma in babu to a tsaya ga taimama kawai a turbuɗe haka nan to di ba ha gani fa in kana timra'atun in mace ta kasance min muharimi da cikin muharramansa shi mamacin to gassalatu sai ta yi mai wanka wa satarat auratahu amma ta ruhi al'aurarsa wa in kana ma'al mayyiti zu muharramin ma'al mayyitatihi to in ya zan zu muharramin ma'abuci haramci muharrami kana ya kasance ma'al mayyita tare da ita mamaciyar ita matar da ta mutu akwai wani namiji muharraminta salaha shi ma sai shi mata wanka min foki thawbin saman tufa ba sai ya cire mata tuwahinta ba hakan nan da tuwahin jikinta da ta mutu da su iyaka ya sa ruwa yana yana zubawa haka yana zuba ruwa yana cudan ya bisa tuha sai ya cire mata ba in an kare sannan a cire mata wayannan tuwahi a sa mata waɗanda za a yi mata lakawani da zuwa turbuɗe ta taba jikin mace ko bayan ta mutu musiba ne ga namiji they are very attractive shi yasa Allah ce su rihe jikin su ko saboda rashin sanin ciwon kai sai su bar jikin sun dauka wayewa ce ba san naka sakan suna son kai ba Allah ya samu jikin su kima ba ganin mai askari ya ce daidai da haurin ta kattaba ran laka ta kare ka ku san haure kashi na haure ko akai hawa danga duk ko na tun da su ga maza ba su taba jikin mace na kare aro Allah to ko hauren ta ka taba aro Allah ka ta kare balle in ka taba yanda adda tabshi hmm? to to ina yake hmm. yastur jami'a jasadiha sai ya rufe dukkan jikinta ina yake ya rage dukkan jikinta sai ana zuba ruwa kada a cire mata tuwahi iyaka a basu haka nan yana zuba ruwa yana wankewa bisa tuwahin yana yake wa yasu ta haɓa an yi kafanar mai yutu fi wutirin ko to yana jannan ne darasi sai mu tsaya nan eh sai mu tsaya nan to madalla to Allah ka sa mu cika da imani to wanda ma ya karanta kaka ya kwashe ina ga wanda yake karantawa ta Allah ka shirya shi mu mm mm mm eh ya fi tsabta ba a yadda da taɓa cikinta ba shi yasa an ka ce a yi mata taimama ɗaya a bari haka nan